بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna ranar tara ga watan rabi'a akir hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da biyar muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu gashi cikin kaddarawar allah allah ya yassare mana ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin wannan sura mai albarka sautul bakara inda muka yada zango a darasinmu na baya a aya ta 240 nawa da 45 insha Allah za mu tashi da 46 yan uwa idan muka kalli waɗannan jerin ayoyi na baya ta 243 da 4 da 5 Allah madaukakin sarki ya nuna mana shine yake da kudura shine mai iko akan komi wanda ya kawo mu tarihin waɗansu daga cikin bayin Allah da suka gabata bala'i ya tunkaro garinsu na alloba suka fice daga garin gaba ɗaya su don jin tsoron mutuwa yadda suka taru a wani hili gaba ɗaya Allah ya kashe su wannan ya tabbata a cikin hadisi annabi musallallahu alaihi wasallam ya ce idan alloba ta fada a gari wanda kuke to da ku fita sannan kuma idan ba ta fada a garinku ba sai ta fada a wani gari to kada ku je wannan garin kaga da muka mance da wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da corona ta zo duniya ko aka ka corona kaga sai muka bi hadisin yahudu ko muka fasa sallah muka fasa gaisawa sai dai a yi irin na dambai a jinke hannu kai batu da shege ne wallahi kuma muka bi musulmi da musulmi za ga an haɗa an jinke hannu an buga aka fasa sallar jami'a da juma'a haga wannan ba karamar musiba bace wallahi sabawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ibada domin gaisuwa ibada ce fa musulmi da musulmi idan suka haɗu suka gama hannu to babu shakka kafin su raba hannunsu ce Allah madaukakin sarki ya raba ya, ya raba su da zunubi Allah yakan gafartawa kowa zunubi daga cikin su sakamakon hada hannu da suka yi amma sai bature ya ce a akwai corona sai a jimke hannu kawai sai a yi kutufo da juna saboda su suna da wannan gaisuwa da mace ya ba su umarni abinda manzo Allah ya ce garin da kuke idan har ya tabbata akwai allobar to kar ku fita garin da bata je ba a ta je ta ku bata zo garin ku ba to kar ku shiga shi yasa sayyidina Umar ya sanya wani ayari na tawaga na sahabbai za a tunkari wani guri to akwai wani gari da ke da alloba sai wani ya kawo labarin cewa wannan garin da za a shiga din nan fa akwai alloba a garin to sai na umar shi ba shi da wani hadisi sai ta to menene mafita sai wani ya tace ya mai ta shi ya ji hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bala'i da alloba ya sabka a garin da kuke to kar ku fita zuwa wani gari don gudun tsoron mutuwa ku haƙura a in ka mutu kayi shahada idan kuma ka yi ciwo ka warke to Allah ta'ala zai kankare maka zunubi idan kuma Allah ya kare ka baka yi cuta ba to ka samu ganima amma idan ba a garin da kuke bane ga wani gari wanda allobar ta saba kuma kar ku shiga sai sai da umar ce to alhamdulillah kenan sai mu koma sai wani ya ce ya amirul mu'minin za ku guje kadarar Allah ya ce za mu gudu daga kadarar Allah zuwa kadarar Allah daman shi musulunci hujja ne amma kaga wancan ba a nemi hujjojin musulunci ba kawai sai aka nemi hujjojin wa hujjojin shaidanu daman su gurin su ne su dan jaraba musu gaya iman na meki nan fa aka taru sallar juma'a amma sai aka ce ba za a yi juma'a ba a yi azhar dan Allah zan tambaye ku da azhar da sallar juma'a wacce aka fi juma'a azhar azhar raka da waki juma'a fa to huda ka yaran aka ga wani bala'i ya kai bala'i to wani sallar wacce ce aka yi annan wannan masallaci aka aka saboda an ba da umarni kala juma da a ce an yi juma kenan gara aimi to amma ka san ai shedan ya riga ya ribanta mutane ne kwarai abin ya saba wa hankali ma saboda lokacin da hankalin mutane ya gushe an rikirki ta saboda tsoron mutuwa an ce kar ku yi sallah tare aka ce ba wanda ya sallah ma za a kama shi a riye shi aka ce tunda bai da hankali bai san cewa kai shi ba shugabannin musulmi suke wannan kuma an rufe da yawa to wannan babu shakka a duk lokacin da al'umma ta farkaranta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta fada cikin bala'in da idan ka kalle sai ga akwai wauta da rashin hankali an ki sallar juma'a an yi raka'a hudu kuma saboda wai an ce kar a yi juma'a Allah ya soke yana daga cikin wannan rana aka ce mara juma'a amma sallar hudu ce a ni ban taɓa sallar juma'a raka'a hudu ba na gaɗi gaba na ta gida aka ce raka'a hudu aka yi to me ita Allah ya soke Allah ya soke Allah sa mu gane to babu shakka jin tsoron mutuwa baya hana mutuwa ga wannan sun bar garin su sun taho don jin tsoron mutuwa Allah ya ce su mutu sannan Allah ya raya su saboda Allah mai fara raya ga mutane kuma Allah ya mana umarni da cewa mu tashi mu yi jihadi dan ɗaukar kalmar Allah amma mu sani Allah ta'ala masani ne kuma mai ji ne ya kuma sabkar mana da ayar idan mutum ya ɗauki dukiyar shi ya ba ya bayar fi sabilillah ko yi ayyukan addini da ita ya yi abinda Allah ya ce tamkar ya ba wa Allah ramce ne tamkar ya ba da ramce ne kuma irin ramcen da ake baiwa Allah ba irin ramcen mutane wane ba idan ka ba wa ɗan uwanka ɗan adam rance zai ka maka irin abin da ka ba shi ne da zarar ya ƙara maka wani abu akan yayi ne ya zama riba shi yasa yahuda suka ce Allah ci riba yake saboda su tsinannun mutane ne Allah ya la'ance su a harshen annabawa guda biyu harshe annabi isa da kuma harshe annabi da alista suka ce allah ya hana cin riba kuma yana cin riba ya ce manzan da dikuru zuwa karata hasana fa ya za a yi hulahu wai allah ya ce wa zai baiwa allah ramce ramce mai kyau allah ya linka mai linkin balinki kaga ya ce da baki na inji su to da kai suka halatta ma kansu cin riba suka ce ai allah ma ci yake ya ce a bashi ramce ya linka saboda su mutane ne masu bakar magana har ga allah sun gaya wa allah maganganu marasa daɗi daban-daban sun ce Allah talaka ne su ne mawadata tun da yana neman rabci take ce ya bayyana Allah talauci shi ya bayyana a cikin littafin annabi Muhammad tun da su mawadata ne inna la faqirun wa nanu aganiya Allah ce sanakatu ma qalu mun sa a rubuta wannan magana za su yi bayani ranar kiyama eh sanakatu ma qalu za mu ce musu tsandla azaba mummuna ranar tashin alkiyama suka ce yadullahi maghlula وقالت اليهود يد الله مغلولة Mm.
قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا Mhm.
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ubangiji ta'ala ce wa qalatul yahudu yadullahi maghlula yahuda suka ce hannun Allah ma wai jimke yake Allah ruwa gare sun ce talaka ne sun ce yana da ruwa baya bayarwa Allah ya ce ba haka bane ya- yadahu mabsuta tani yafiku kaifa yasha gullat aydihim hannunsu ne a jimke su ne matsiyata marowata amma ya- yadahu hannayen Allah mabsuta tan a shimfide suke yana bayarwa da yanda ya ga dama yanda ya ga dama yake bayarwa wannan su da yahudawa tarihin iyayensu da kakanninsu kenan wanda har a yanzu ba abin da suke illa koyi da waɗancan magabatan nasu to da haka Allah madaukakin sarki yace zai bawa wanda ya bashi ramce linkin balinki daga 700 zuwa abafan kasira Allah ta'ala ya samu dace da haka yanzu sai mu ci gaba da ramadana ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ubangiji ta ala yake bamu labari cewa alamtar ilin mala'imin bani isra'il baka ga wani abin da ya faru ba ga waɗansu manya-manya daga cikin bani isra'ila min ba da musa bayan annabi musa alaihi salam wasu malamai suka ce hada huwa nabiyu huwa yusha bin nun shine annabi da ake ta yusha bin nun wasu malamai suka ce a wannan zancen yana da nisa li'anna haza kana ba'da Musa bi daharin tawil wannan abin ya faru bayan Annabi Musa da wani zamani mai tsawo wasu malamai suka ce zamanin Annabi Dauda ne kuma shine abin da aya ta tabbatar da shi domin tsakanin Annabin Allah Musa alaihi salam da Annabi Dauda tsakanin ya fi shekara dubu da haka wannan ya faru ne a zamanin da Allah madaukakin sarki yake babu labari su bani Isra'il an samu annabawa a cikin su kamar yadda ake da adadin malamai a yanzu yanzu zaka samu a gari guda an samu malamai ba adadi ko ɗari ruwa ko dubanni haka a zamanin bani Isra'il ka samu adadin annabawa amma da daga cikin irin abin da suke yi sai a zana sunan annabawa kamar ɗari biyu ko ɗari uku a mutu a kashe su gaba ɗaya kuma a zo ana jin daɗi yana alfahari saboda tsabar ta'addanci dan Allah mutumin da ke kashe annabin Allah akwai dan ta'adda sama da shi ashe duk duniya babu dan ta'adda original na kirki a tarihin duniya sai bai hude nassin alkur'ani ayoyi daban-daban Allah ta'ala yake bayyana mana su suna kashe annabawa wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqq وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ubangiji ta'ala ce da kil- kashe kashe annabawa da suke ba tare da haƙƙin kashe ba kuma suke cewa in an musu wa'azi su ce a su suka tansa ajiye suke su kashe annabawa a musu wa'azi kuma su ce a su ba su gane komi ulubu na gulub wasu katan na musulmi ba ma gane komi Allah ce balla ana hulabi Allah ne ya tsine musu albarka kawai saboda kafircin su su ne suka yi ikirarin kashe annabi Isa alayhi salam har suke albari wa qawlihim inna qatalna masiha isa ibn maryam وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ubangiji ta'ala ya ce ku tuna maganar da suke yi da bakunan cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam mu muka kashe anna- a- a- almasihu isa dan maryam rasulullah wa alfari suke fa su ne sai kashe annabi isa dan maryam ma'aikin allah Allah ya ce kariya suke wa ma وما qataluhu قتلوه wa ma وما salabuhu walakin shubbiha lahum صلبوه walakin shubbiha lahum Allah ya ce ba su kashe annabi isa ba kuma ba su gicciye shi ba lokacin da suka zo gidan da annabi isa yake sai suka tura wani wai dan kundin bala shi ne wanda zai iya shiga ya zakulo shi yana shiga sai Allah ya dauki kamar annabi isa ya jefa mai yana ruwan Allah ai abu ne mai sauki a wajen Allah shubbiha lahum aka sanya mishi kamar annabi isa shi kuma annabi isa sai Allah ya mi bal rafa'ahu Allahu ilai Allah ya dauka kai zuwa gare sama suna shigowa da suka ga wannan dan wannan sai suka kashe shi kuma ya suka shiga cikin gardama yo in annabi isa da muka kashe to ina wani wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min shine Allah ya ce waɗanda suka yi sabani akan kisan na isa suna cikin wani kokonto akan kisan shi su kansu in isa ne ina wani in wani ne ina isa to shine Allah ya ce ban rafahu Allahu ilai Allah ya dauka annabi isa zuwa gare su sai kashe dan uwansu amma su suna alfahari da sun yi mi sun kashe annabi isa kamar sun yi abin kirki to shine Allah yake ba mu labari ba ga waɗansu manya-manya daga cikin bani isra'ila bayan annabi musa idza qalu lil nabiyyin lahum ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah suka zo gurin shugaban su na wancan zamanin suka ce yanzu abin da muke so da kai ka roka mana Allah ya aiko mana wani jagora wanda zai jagorance mu mu yi yaki don daukar mu Allah su suke musuluncin Allah a bisa karantarwar annabi Musa alaihi salam amma me yayi matsalar sun yi sakaki da addini sai Allah ya kawo su maguzawa ko wani ba maguje yake dandana musu mummuna azaba a kashe su a ribanci matansu da yaransu da dukiyarsu har ta kai suna ina ma Allah ya sa a aiko wani jagora wanda Allah ya sanya mai tuta ta yaki a hannunsa dan ba haka kawai za mu haɗu mu ce Allahu akbar wajen jihadi wa irin yadda yanzu suke yi jihadi sai da shugaba wanda Allah ya kawwana shi ya samu kuma takawin dayi ba haka kawai shi ni da kai mu haɗu shi mu ce Allahu haka da mun kawo da mu kashe a musulunci ba babu wannan a cikin shi sai da jagora cikakken da Allah ya bai kamala jagoran shi da haka suke roƙon annabi ne gare su amma suke cewa ka roƙi Allah ibu aslana malikan ya aiko mana wani shugaba mai mulkin da zai yi jagoranci roƙatul fi sabilillah mu je mu yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah yanzu su bani isra'ila a zamanin saboda sun sha wuya to sai shi wannan shugaban nasu ke ce mi kada har hasaitum in kutiba alaikum liqitalu Allah tuqatilu wallahi ni ina jin tsoron in roƙa muku Allah ya aiko muku shugaban da zai jagorance ku a wajen yaƙi kun ku zuwa yaƙi saboda me ya san su mutane da masu ƙarya bai da makaryaci ne mayaudari ne mahasadi ne maƙetaci ne kuma ɗan ta'adda ne shi kanshi ya san halayensu da haka ya ce ina jin tsoron a roƙa muku Allah ƙis ya rage a ce za a je yaƙin kuma Allah ta ƙatilu kuma kuƙi fita yaƙin ƙalu sai suka ce wa malana Allah da ƙatila fi sabilillah yomi zai hana idan muka samu jagoran mu je mu yaƙi don ɗaukar kalmar Allah me yasa wa qad ukhrijna min diyarina wa abana'ina wa'innan maguzawa sun zo sun kore mu daga cikin garirukanmu sun zo sun karkashe 'ya'yanmu shi ke na wannan annabi sai ya roƙi allah maɗaukakin sarki sai allah maɗaukakin sarki ya karɓi roƙonsu ya aiko musu annabi kuma daga cikinsu wanda zai jagoranci su zuwa ga wannan yaƙi shi ne allah ya ce falon ma kutuba alaihimul qitalu yayin da allah ya wajabta musu aje yaƙin ya ba su shugaba aka bayyana musu kuma wane ne shugaban kuma sun san shi tawallau gaba ɗaya suka juya baya suka ce ba za su je ba illa kalilan sai yan kaɗan minhu daga cikinsu wallahu alimin bin zalimin ka Allah ta'ala ce shi masani ne ga azzalimin abinda aya ke nuna mana su daman asalin yahuda mutane ne kangararru wanda masu yi ma Allah gardama da hutsara da kuma rashin da'a ga ubangiji tabaraka wa ta'ala su suka nemi a aiko musu jagoran da za su je yaƙi kuma Allah ya ba su jagoran amma sai gashi sun juya baya akan zuwa yaƙi don ɗaukar kalmar Allah illa kalilan minhum sai ‘yan kaɗan daga cikinsu shi sa wani hadisi aka ce manzala ya ce da an ce da a ce an samu cikakken bai hude goma ya imani da shi da duduya gaba ɗaya ta imani har manzala su babu cikakken bai hude guda goma da zai imani da manzala su kuma ga sa a garin madina sun taru kewaye madina da yahuda da saboda sun samu labari annabin ƙarshe zai bayyana a nan amma yana bayyana da ya zama ɗan ƙabilar su suka ce yana tushen ƙabilanci daga yahudawa ne da kaga mutum ɗan ƙabilanci ne yana da aƙidar yahudanci shi ba fata ba da yahudanci ba kana baƙi sai ka zama bai hude ba ka sani ba a ga yanka zama ɗan domin karaɗiya ka zama bai hude in ka zama mai hasada ka zama mai hude in ka zama maketaci ka zama mai hude duk wannan aƙida in suke cike mai da haka zama mai hude ba fatar ka baka ko fara ba aƙida ce da kana so a kashe mutanen kirki ka zama mai hude ɗabi'a su ne kashe annabawa da kuma salihan bayi da ka zama to mai son a yada banna ka zama mai hude da ka zama to mai son warware alkawali babba da karmi ka zama to mai hude ayoyi wajen ɗari da wani abu a cikin alkur'ani duk suna bayyana halayen yahudawa ne mummunan halaye idan ka ɗabi'anci da wani ɗabi'ar kuma bai hude ne ko da kunnen ka ba ja ba kana bakin kirin hisan ma muke da bakakin yahudawa a cikinmu allah ta halaye shirya da masu shirwa a cikinsu wanda kuma masu shirwa allah ya sanya da ya da su eh allah ya ɗora musu bala'i don haka ubangiji ta halaye ba mu labari suka ce me zai hana mu yaki ana kore mu daga cikin gidajenmu da 'ya'yanmu amma sai gashi an wajabta musu yakin kuma sun ki fita yakin sai yan kadan daga cikin su Allah ya ce ka lalle shi Allah masani ne ga azzalimi waye mafi zaluncin kai mutumin da zai roki Allah madaukakin sarki akan wata bukata yace Allah ya bashi kaza kuma Allah in ya bashi zai yi kaza kuma Allah ya bashi wannan bukata zai kaucewa ni'imar ta Allah wannan mutum ya zama to azzalimi yanzu sai Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum wa qala lahum nabiyuhum in الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤمن يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم yanzu shikenan gashi Allah ya karba addu'ar shugaban nasu kuma an bayyana musu waye jagora kuma ga jagoran har ya fara magana waye shi shine dalu lokacin dama a cikin su yake mutum ne mai karhi mai ilimi sai dai ba shi da kudi kuma shi ba dan gidan sarauta bane yasa aqidar yan demokradiya in mutum bai da kudi ya wuto takara ana zaben shi ya tanzanta a ga shi yahudanci ne so a garin su kawai jagora mai badawa wanda yake da kudi wanda zai raba eh wanda zai raba kudi a raba kudi a raba sabulluka a raba atamfa a raba kaza a raba motoci a raba moto a raba radio manya-manya da za a je a buɗe rufa to wannan shi ne shi zai iya zama zagora da haka to sai aka kawo wani mutum wanda shi ba shi da kuɗi kuma ba shi da sarauta amma akwai ilimi ko mutum ne mai hankali mai hangen nesa mai haƙuri mai ilimi duk waɗannan siffofi na kamala yana da su wanda a cikin tsarin demokaradiyya ko ka haɗa waɗannan siffofi in dai baka badawa to gaskiya ba za ka fito takara ba in ka fito ma zero daman ba ka zaman to ɗan takara sai ka aje miliyan nawa 25 da ya matsayin mu ma nan baya ai sun fito da wani kundi ma da suka ce sai wajen miliyan 200 saboda suna ganin za a yi ta zarjewa waya balla illa an yi tuma nurahu sai allah ya zo musu da ba su tsamari sun yi kulla-kulla allah ya rusa su allah ya kara rusa yan dobakanadiya dobakanadiya iskanci ne ba Allah ya iskanci ne baka ji tura suna ta wai Nijar za a sun yashi wa gabanin kasar takunkumin saboda sun kibin doka sun kibin sun kiyin da'a waye bin wa da'a ba ba ma sallah ba ma azumi ah to kuma ta miki waye bin wa da'a ba su su yanda makaradiya ko mun kibin doka wai yanzu za a sa musu takunkumi na shiga da fita tattalin arzikinsu za a damke ai kun san masu tattalin arzikin wanda suka sace kudin kasa su ya kamata ku damke za kawai sai jin kai dan Allah wai za mu yi rayuwa a Nijar babu turai ko ba za mu iya ba an ce an samu takunkumi kala ka mana magani kudi kala ba mu kala taimake mu kala ba mu abinci a rihe mana bododi kuma haizu muna lumfashi wala ya ga mu karhi ma muka kara da lahiya da kwantar hankali har 'yan gudun hijira da ake taimako ban ji an ce wannan gudun hijira ya mutu ko kukunji bayan gudun hijira da ake taimako a nijar waye mutu yanzu saboda an sa takunkumi wallahi muna cin abinci tuwo da da miya da nama ta gani ashe ko ba majalisar ɗinkin duniya za mu rayu balle ya koya ka daga farauta faras wallahi ko ba su za mu rayu allah bai ba mu ruwa ba wadana mana ma'i kulle sha'in hai afala yuminun tsiro ya fasa mutuwa daga ƙasa saboda an sa takunkumi kaga an samu guja ma wani ya ce sosai kenan mai ma ba haifin sha saboda ba allah mai ma in muna so bare na ƙasa za mu sha ba ruwanmu da ƙetaren je mai kyau ga shanu kuma mu sha nono mu sha madara ba ruwanmu da ta waje nijar wa allah ya ba mu abin da za mu rayu ko ba wata ƙasa wallahi ta gani ko ta ƙara daɗi ke da laushi ta yi duk allah ya guda mana da shi ne ke yi allah shi ke yi amma yanzu ai kulmutu mai gazu ai bakin ciki ne kawai musu yawa a rasa yadda za a yi an so a yake mu ba kofa Allah ya hana Allah ne kawai ya hana wallahi su sun sani Allah ne hana kun ba roƙo muke muke da Allah ku kyale mu Allah ƙara shi wa gabanin lafiya da imani ta suka yi kulle kawai cas suka ce za su suna shirye su kare lidar mu ba muka ce muna shirye duk za mu ɗau bindiga insha Allah ya kai za ka ba arna ya zo ya wuce ne kana kallo wajen yaƙi shugabanninka kana barci kana kallo kawai mai jan kundin sai zo ya wuce lamun lahiya ai wallahi za mu harbo shi balantana mu da muke da makamin nukiliyar alkunutu ai wallahi sun shata wallahi kuma suna shanta allah ƙara musu bala'i allah ƙara rusa su to kaga duka wannan aƙida ce Allah yake bayyana mana mu gane su waye su su daban mu daban hanyar jirgin kasa daban hanyar jirgin sama daban wannan qur'ani na nuna ba tsarin mu ɗaya da su ba kuma tahiyar mu da su ba za ta tafi daidai ba kuma har abadan mu mun san walantara da ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah yayi gaskiya da muka ce ba ma demokradiya sai ka ce to ba yare da mu mun zama ba ma da'a ba ma doka eh ba yare da mu ba arihe mu ana mun magani ana mana taimako ana mu abinci ana mu kai kawo haka dama Allah ya gaya mana kafin su yi ma walantar da an kal yahudu walan nasara da yahude ko kirista har abadan ba za ta tsira da kai ba hatta su tabi mai ladan har sai ka bi ta farke su Allah ya kara wa shugabannin mu imani ya kara musu lahiya ga kuma wani bala'i da suke so su tabbatar da shi a cikin wa'annan yan watanni su ma shugabannin mu sun ce a'a kasashe guda 34 sun rattaba hannu akan a tilasta duniya gaba ɗaya ta yarda da auren jinsi to sai gashi mu kwanan an samu wata tsinanniyan kungiya karkashin waɗansu tsinannu sun tsara za su je taron tsinannu su ga wani musu zaba suka ce a ba su yarda ba duk abin da zai saba addininmu da al'adarmu ba su yarda da shi ba kan Allah ce Allah saka musu da alheri wallahi ai wallahi sun burge ni wayannan kasashen 34 suna daga cikin mafi girman kasashe a duniya mafi girman tattalin arziki a duniya mafi girman makamai a duniya suka sa hannu akan a wajabta a tilasta duk duniya kowace ƙasa yarda da arman jinsi ta hanyar laliba ko ta hanyar ƙarfin bindiga ko ta hanyar ƙarfin kuɗi ko karya tattalin arziki ko takunkumi kuma kun san kaka dokar take ya halitta mutum ya auriyar shi ko kanwarsa ko uwar shi haka ne ni na karanta ya halatta mutum ya auri dabba in dai mallaka shi ce ko ici kuma a ƙarƙashin ƙasa suna da ƙungiyoyi fa ba ku ga satin da ya wuce wata daga cikin yan fina-finai na makwabtanmu nan ta ce ta yanke hukuncin za ta auri jaki ba boganta ba musulma cewa ya kula ta mana a banza da ta yi wannan maganar sin ne kamar suna ƙarƙashin irin wannan tsarin da su ake amfani kuna ga kamar yalfin cewa ta take da gaske take tana so ta bayyana muku wata aƙida da baku sani ba tallace an ɗauki hotonka da hoton jaki tana nan a cikin faso yan najeriya da musulma ta ce ita ta yanke hukunci yanzu jaki za ta aura a cikin satin ana ana yaɗa ta wadanda suna kama aikin ba zai ta sami take yi tana tallata wannan aqidar ne kuma a cikin dokar aka ce wanda ya hana diyar shi ta yi auren madugo ko ya hana ɗan shi ya yi auren jinsi to za a mashi mummunan hukunci eh wai in kai baka yi ma in ka hana to ka shiga bala'i Allah tsina musu albarka ai da mun tsina nune Allah da ya tsina musu a Qur'ani ma jiya a Gombe in ban mance ba ko Bauchi Gombe an kama wajen mutum 70 da suka taru za su yi fati za a yi more a yi rawa a yi biki kuma a ɗaura auren shi Gombe jihar arewa ce a cikin Najeriya garin musulmi jiya an kama su Allah ƙara tona musu asiri a kano ina ga watannin da suka wuce an kama an ji za a ɗaura auren wata mutum nawa mazaje a kaduna a bara an kama suna cikin eh su da za a biya fito ili wallahi duk yahuda ne suka kirkira wani barayi to so ake kowace ƙasa an rattaba hannu a tilasta mata in kun zo neman bashi irin waɗannan shugaban namu da suka wace mabarata su hana talaka bara su je bara hana jirgi suke zawo ne shi eh in sun je bara in za a ba su a sa sharaɗi idan sun je neman ramce kullum in suka yi bidije kai to da Allah kai baka kasuwa baka noma baka kiwo kuma kaza kaza ka ce za ka kashe miliyan kaza ina za ka same su haka gwamnatocin mu suke a baya ina gwamna gwamnati ni da ban taɓa ganin gwamna gwamnati ba yanzu ko kun gani ba su noma na rani balle da mana ba sa kasuwa kuma duk sun zama to muliyadar sun zama to masu kuɗi ina suka samu wannan kuɗin a gyara da ƙarfi ma ce sata in suka je suka yi bara sai suka yi a jihunsu in suka je suka yi wadance sai suka yi a jihunsu sai su bar kasar da bashi Allah ya soke wallahi dukkanin taro yahudu ne kuma gani suke idan sun ci haƙƙinku na talaka ba da yi waƙi da yahudu kenan su yahuda suka ce laisa alaina fil umiyyi na sabil duk wani wanda ba su ba to ba su da haramci a kan cin duke shi shi yasa yan demokaradiyya duk wani wanda ba babba ba ba shugaba ba to shi dan an ci duke shi ba komi ba ne talaka ko akuya ya kai kasuwa sai ya biya hannu har kaji ma komi iya kai sai ya biya kudi kuma a tattara kawai wani ya kwashe ya cinye a ga wani ci haciyawa halitta ce komi talaka kuma sai ta halar ba a biya in ka ɗauki motar ka ga hanyar da ramu ba ka yi 'yan kilomita sai ka fada rami 100 a kilomita ɗaya amma da aka yanka zo sai gwamnati da jari ga ya zo hatsi ina saka ina roƙi da zani dole su gaga mai kuma ya yago muka ya ce kaza kun bai abin da ramu ba haka muke ba kuma a tara kudin wani halo ya kwashe haka wa muka rayuwa kai mun sha wayo mu ba ai wata Palestine ce ni jirkin da da'ira ce Allah wallahi kawai dan dai ba faɗa bane ba kawai hakuri da muka yi mu ma ta Palestine Palestine ce muka rayu komai cikin bala'i Allah sa zo karshen wannan matsala kuma yanzu mun samu waɗanda suke kishin addinin mu sahara tsiya sahara kuma a ce wai wa'annan an ta'adda ne ana kiransu ma 'yan tirnahu ake takuri ai kun san tirnahu din ga sunan ba su ga aikin zamu a Najeriya ba mutum dubu biyu da wani abu a daji a darme a yanzu haka a ji a kamo su mutum da yanki da nahu ake sa takunkumi a ji a kamo wancan ga mu ma anankin akwai su Allah ya soke wannan karara ne Qur'ani yana bayyana mana wa'annan mutane suna da aqidami daman yahudu ne Allah ya soke yanzu dai Allah yana ba mu labari inna wa qala lahu nabiyuhum inna Allah kar ba asala kun taluta malika sai shi wannan annabin nasu yace Allah ya aika muku talut yanzu shi da jagora wanda zai jagorance ku a wajen yaki amma saboda aqidar yahudu su suka ce fa a roki Allah ya bayyana kuma ya bayyana kaji karu suka ce ana ya kunna wal mulku alaina a to ta ya kuma zai zama shugaban mu wani fa ha ba dai wani ba ya za a ce wani kuma ya zama shugaban mu yanzu in sun imani da annabin nasu kuma sun yi imani da Allah me ya kamata su yi su yi da'a amma suka ce ya za a yi zaman to shugabansu da kaji mutum yana ta habawa na fa ni zan buwa da ta wannan ya saba aƙida mi aƙida yahudawa suka ta awa na hannu a haku bi mulki minu ai mu ne muka cancanta a ce ba zama jagororinci ba shi ba me dalilin ku suka ce walam yuta sa'atan min al-mali ai shi ba mai kuɗi bane shi ba ba shi talan arziki mai yawa ba da kuɗi ya za mu zama mutum da ba da kuɗi me zai ba mu me gare shi a sai yahudawan ba wayan can manzan kunne ba ne mu ma akwai da yawa a cikinmu wanda in ka zo kace za ka nemi takara ba kuɗi sai a ce ya za a zaɓe ka baka badawa da kaga an tsani mutum ɗan takara to bai badawa saboda ce mu ma mun aƙidantu da aƙida irin tasu ya za yi jagorancin mu walami da sa'atan min al ba ba shi tattalin arziki mai yawa ba baya bada kuɗi qala sai shi annabin yace ga dalili inna allaha astafahu alaikum Allah ne ya zabe shi akan ku yarda da zaben Allah wazadahu kuma Allah ya mai ƙari bastatan fil ilm ilimi a ce jagora ya kamata zo mai mai ilimi amma mu jahilai da ake samu suna jagorantu nan aka samu wani kurefewa gwamna ne ya shiga masallaci ya gara sallar raka bai sai ke tambaya su kwamiya wai nawa ake yi sabon gwamna ne aka da su kila bai zuwa sallar yanzu da amai gwamna na siyasa ya sa gari babba da dara ni ma dara gare ni ko sai ya shigo masallaci ba irin wacce mace wai sai yake tambaya wai kada kwada yake tambaya wai nawa ake yi ce da dai ya ce mashi biyu ake yi hagin ko bismillah ba su iya ba hagin bismillah na kasar ta ko gashi nan dai da sauransu ne ba su iya kalmar shahada ba wani ma daga cikin jagorar da ke ta tun da mun jagorin malaman da bokaye an nuna mana ko kuma ce dalawa da jagorar wurin bokaye jagorar musu yake ta wai hujja ce zai bada ta wanda za su bi sun je gurin bokaye sun da sun ce musu ware ne da wajen malamai yanzu ina yake to sun ce musu shi ne yanzu ina yake a maido shi a yi sun ce za su maido shi a gani jagorori ba su iya karatun fatiha ba kuma idan aka tashi har haka addini sai a tashi a sa muku wanda bai iya fatiha bai iya salama ce shine shugaban aikin haji amma wa'annan da suka zo Allah ya masa albarka sai suka diba limami na ahlus sunna limami masalan alqur'ani da hadisi manzon Allah bin sala suka ce kai da shugaban aikin haji dan Allah ba za mu musu addu'a ba ai wai za kuntum fa'adilu amma jagororin da aka samu na baya wallahi ba su iya fatiha ba shi wanda da aka wata jini ana tama lokacin da aka matsayi yana ta shi da shugaban tsalle-tsalle ba aka mishi da wasanni a to shi ya iya mana ya yi gare shi a zo a shugaban ta buku da masu sha bisu billahi su ne shugabanninku kowayen kubutu wala ta uddu wala ta addadu wallahu ko inna allahu wai shugaban musulmi ne fa a gaban mahadatan alkur'ani a garin da yake yaro kai mahadatan alkur'ani ya je karanta wannan wasu ne shugabanninmu ashe bai cancanta ba inna allaha tafahu alaikum wa zada fil ilmi bastatan fil ilm ya bashi ƙari akan ilimin da kuke da shi to yana da ƙarin yalwar ilimi sama da ku eh mu kuma bal ilmi illa qala allah qala rasul babu ilimi sai allah ya ce manzon allah da duk abin da wanda ba ai shirme ne kawai wanda ya cancanta ya jagoranci al'ummar musulmi mai ilimi wal jism kun mai lahiyar jiki a makwabta musu aka diba wani tsohuwar da ya sha kwaya ma yake magana a wata shi ne shugaba yana karkarwa ko ya sha ya yi giya ya yi ku yana zabura yana zazzara ido wai shi ne shugaba na musulmi musulun musulun ka gani ana rai da kwara ka gani shugabannin ke na fa afirka kuma duk wayancan manyan shugabannin kasashe su suke sa su suna ba su da kawaye ma shi wannan ke tsohon kamar horon shi yanzu kwanan ma yi halin guwa na ata sa yake soji dare su ne shugabanni su ne wai wannan ne masu hankali su ne masu bin doka su ne 'yan da'a wanda suka cancanta akwai wani ma shugaban gashi nan shi ma gaba da wayan nan shi taro ma aka zai da bakin shi zama magana ya ce wa akan mire ne ake magana taro ne ya taso daga sashi ya zo a jirgi kuma ake taron kuma da ya tashi bayani ya ce akan mire ne ake magana bai ma san ba akan yake shi da ya zo taro da shugabannin kenan na kamaru wani kamar da kone iran wannan suna yan demokaradiyyar su ne masu da'a su ne masu bin doka saboda suna musu abin da suke so to Allah ya gaya mana siffar shugaba wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah ya mai ƙari na fadin ilimi yana da ilimi kuma yana da lahiya a jiki ashe shugaba wanda bai da cikakken lahiya ko ta hankali bai kamata shugabatu mutane ba mu ko wancan namu akwai wanda aka ce ma iya fara magana minti biyu ne iya wuce minti biyu bisa abin da ke faɗi wani na da lahiya akwai lahiya a hada babu lahiya wani mutum wanda ba minti biyu bisa mai ke faɗa ba ba burki kuma ta wani shugaba ne to su ne suke dora mara damu siffar shugaba ya zamanto yana da lafiyar jiki da lafiyar hankali da kuma ilimi wallahu yuti mulkahu man yasha Allah yana bada mulki shiga wanda ya so wallahu wasi'un Allah mai yalwatawa ne alimin masani zamu ji cikin hikimar Allah kuma Allah ya bashi jagorancin kuma ya jagorance su kuma Allah bai kyale su ba sai da ya jarrabe su kuma kalkashin shi Allah ya diba wani gwarzo na komanda annabin Allah kuma aka ciro shi shi ma daga kalkashin jagorancin Dalut shine annabi Dawud alayhi salam kamar da zamu ji a gaba insha Allah na'am وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم
yanzu tun da sun yi musu akan wannan da aka yi ishara da shi ɗalutu zai zama shugaba dole a tabbatar musu wannan shugabancin nashi daga Allah ne kuma akwai dalilai saboda ka shi wannan annabin nasu ka Allah nabi mu sai shi annabin nasu yake ce musu inna ayatu mulkihi alama akan tabbatuwar mulkin ɗalutu a gare ku an yati ya kuma tabut fihi sakinatu rabbikum Allah zai zo muku da wani tabut wani sunduki a cikin sundukin akwai wani abu da zai ba ku nutsuwa da shi ne shugaba daga ubangijinku wasu malamai suka ce gabansu kawai aka samkar da wani akwati suna zaune a nan gudu kuma akwatin ya samka gaban talut da aka bude a ciki wasu malamai suka ce akwai sandal annabi musa da takammunsa da rawaninsa wasu malamai tun da an ce min ba da musa na bango kenan sandal mulkin da rawanin mulkin da takalmin mulkin gaba da allah ya aiko daga sama aka ce a rada masa eh kenan wannan zai bada dama in dai kuna da imani daga Allah daga sama ba wai shi wanda yace Allah ya ce wane jagoranci ku ba shi ya kirkira ba ga hujjar za ta zo gaban kowa ta sauka malamai sun maganganu akan abin da ke cikin tabutikin nan da yawa amma dai ko ma menene abin da zai ba su nutsuwa ne su san wannan umarnin akan daluti zama shugaba muraddikun daga ubangiji ko yake wa baqiyatun mimma taraka alu Musa da sauran ababen da Annabi Musa ya bari shine kamar malamai suka ce sandarsa ai kusan sanda Annabi Musa ko sanda ce mai mu'jiza wanda shi kai sanda yadda ba ya tsoro wani lokaci kawai lokacin da yake magana da Allah a za a bashi manzanci aka ce me a hannunka ya kai Musa ya ce sanda ta ce qala hiya asaya atawakkau alaiha wa uhshu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra Allah ya mai tambaya daya shi kuma sai ya bada amsa wajen uku wannan shine ladabi idan babban mutum ya maka tambaya in ka tashi bashi amsa bashi wanda zai gamsu kaga bashi irin guntuwa kai sharhi sosai kawai Allah ce mai wa matarka bi yaminika me a hannunka ya Musa ya ce qala hiya asaya wannan sanda bai kamata a yi shiru ba ba tambaye shi gaba ba hiya asaya sanda ta ce sai ce mi a tawakkau alaiha idan na gaji da tsayawa sai in jingino da ita ta ga makiyayi ya tsaya sosai ana dabobi na cinciya sai ga ya dan jingino sanda ya halin ya laula ya kawo shigo a tawakkau alaiha nakan daukan ruwa na salka in rataya da ita ko wasu kayayyaki na iratiya wa hushe biha ala ganimi kuma nakan diba wani ganye ko 'ya'yan cancalo ko wanda dabbobi za su sai in karkado musu kai nakan ma koro dabbobi na da ita dabba na ya tabbata kyara ta kiya ina je wasan da sai ta dawo yace wala yafiha mu'aribi ukra kai ina da wasu amfani nika masu yawa daban da ita aje daga cikin amfanin idan rana ta yi rana kuma yana so ya tsaya a gurin akwai kiwo in ya cika ta kawai sai ta yi mai ganye ta rufe shi ta yi masa inuwa abubuwa da yawa yake da ita na amfani idan yana so ci dan dabino in ya kama ta kawai sai ta zama dabino sai ya ci ranar nan ne ya ci ya koshi ya cire sandar shi ya gaba wani ya fiya ma'aribu amfani da yawa yake da ita saboda ka sai sharhi a kanta bayan allah ya fi shi sani sai ya ka to akwai wani abin da baka sani ba ma yanzu
qala alqiha ya musa aka ce inda dan jefa ta kadan kawai sai ya dauka ta bismillah fa alqaha sai ya jefa ta فألقاها فإذا هي حية ai yana تسعى jefan ta kawai sai ga ta zama katuwar gamshi ka katuwar masijiya kuma ta sa'a ta biyo shi a guje ya قال tsaya خذها ولا ai تخف a can wata aya alarma ai juya ya fita da gudu zaka tuno da al kafin a kai kusa فلما رآها تهتز أها.
كأنها الله أكبر، الله أكبر.
جان ولا مدبرا ولم يعقب Mhm.
يا موسى لا تخف مم.
إني لا يخاف لدي ai المرسلون fa'alqa yana jefa ta falan mara aha yana kallon da yaga ta hatazzu ta zama katuwar macijiya kuma ta zaburo mushi tana runkuyi ka anna hajanu kai kace katuwar gamshi kace katuwar macijiya hawa wallahi mudubaran ai wallahi ya kiu ai wallahi sai ya juya a guje yace ka habi yace ban maki ba Allah ya ce mishi aya Musa akabil wala takaf ha juyo kaka ji tsoro juyo Allah da gaya mashi kuma sai ya jiyo wai da Allah sa kanka me yake mishi wannan tiredi ne ba zuwa yaki sai da tiredi kawai ba ka bindiga a cije ka yaki a yana tiredi Allah ya sai da tiredi tiredi ne ake mai tannabi ya ce a kashi bai sani ba sandan shi ya je wata zama cijiya yana kallon ta kuma tun hoshi a guje ya ji ya zai guda aka ce a inni la ya kafin ai mu manzanni ba sa jin tsaro tsayawa za ka yi aka bil wala ta juyo kuma ya juyo yana juyowa kuma ta kame hali aka ce ku zuha wala ta kamata tana kasa rai na jimko da sai ga ashe yar makaman nan ce irin ta rike kawai ibra sani da asira ta harbula za mu mai da ta kamata ta da kuma yana jimko ta da sai ga ta koma kamata ta da daidai kan da ya kama ya ga irin illan kusan nan ce gurin rikewa a dogara kawai kai Allah goni da Allah ka taba gani irin wannan film din kuma na gaske ne fa duk abin da gani a film kariya ce ka tsara amma da gaske ne aka yi wallahi da gaske ne aka ce to wannan rike ta ayatul ukra wata aya ce ta musamman da zaka yi fafata da ita mm. shi yasa yana zuwa ne suka fir'auna ita ai ga ga fir'auna ya tashi bai taba gudu ba sai rana yana haba musa zaka halaka rike ta bara ka san wato idan mutum masahirci ne da abu kadan ya gani razana shi yake duk girman fir'auna da ya ga wannan macije sai da tashi a guje saboda haka da- da kaga mutum yana zuwa gurin malaman tsubu da da yan bori to wallahi ka kare ganin matsoraci bakan leda aje gari da he ga gaban shi ya fadi iska ta koro ta in ya ga musa ya ce an ya kone musa ce Yar ba musa ba ce wai aiko ta kai ka dangare yin zuro mai haɗaki sai ce aiko shi ake bai samun nutsuwa saboda sihirin da yake yi ya zafi ɗaure shi ma fita a guje to ga annabi musa alayhi salam ubangiji ta'ala ya bashi tirenin akan wannan sanda shi yasa Allah ya ce wa baqiyatu mimma taraka ali musa wa al harun sai aka tattaro wadansu abubuwa na aya na mu'jizar annabanci daga cikin abin da annabi musa da harun suka bari aka sa a cikin wannan sandokin dan su gani su tabbatar da Allah ne ya aiko annabi talut a matsayin shi na jagora a gare su wallahi barin sai qur'ani kuma sandukin ya zo da kai shi ne ta hamilul mala'ika mala'iku ke ɗauke da shi mala'iku ana ganin su ne ba a ganin mala'ika sai in ya zo da siffa ta mutum amma mala'iku suka yi siffa ta mutum zamanin manzan rasul mala'ika ya zo da siffar wani sahabi ya zo gurin manzan allah ya ya yi mai tambayoyi a kan raƙum ya tafiyarsa annabi ya kitaba ko kuma wani mai kama wani suka tambaye ce wani mala'ika ne ya siffanta da siffar wani mutum malaka jibril wata ranar shi ma ya zo da fararen kaya tas da bakin gashi gashi mai kyau bashi da alamar mai balaguro ya zo ya durkusa gaban mazala ya zauna ya gama goyon shi da goyon mazala yake mai tambaya mazala na bashi amsa sabai suna mamaki suka ce fa adibna lahu muka yi mamaki wannan wani irin bako ne ya sa'alahu wa yusaddiquhu sai ya tambaye shi kuma yi wala sai ce kai gaskiya ashe shi ma ya sani da mu da kaga mutum ya tambaye ka abu kawai ya ce kai gaskiya ya sa abin ko bai sani ba ashe ba tambayar sun sani bace sai da ya taimaka Allah ce kun san ko wane ne ya zo da suka ce wallahi Allah da manzo suka ce ai malaika jibril ne ya zo ya koya muku addini malaiku ana ganin su amma da siffar mutum kun ba mai gane malaika ne sai annabawa in kai ka gane malaika kun ka gane to ran nan wala bushra babu ba da labari wala nan inda baka so zaka yau mai ranar malaika la bushra ya madal mujrimi da kaga mala'ika su bai ta mala'ika tsoron na fa ko ka shirya ko kanka shirya ko ka yi ban kwana ko kanka tsoron na baka kwana cikin mu a ranar arami za ku eh da kaga mutum ya ce ya ga mala'ika ta an samu matsala amma da kaga na baka ce kaga mala'ika ga mutane suna kama ka saraka a yanzu suke ta sun ga annabi kaga wata kaza ma ta hoto ta gaji da karuwanci ta zo ta zauna ta ga annabi har yaron gome ta wa ya bata qur'ani nan garin aka wato ce ya bata qur'ani tana gada tana kwance ɗaya daga cikin dan agajin mai zai yake wata tambaya yake ta to mijin naki ya gani tace ai haskan shi bai kai ba ina qur'ani da baki tace gashi yace ni ma ina da irin wannan qur'ani ai kuma ake ta zo ana taruwa ana shan ruwa har malamai suke goya musu baya fa Allah garba mana jahilci wallahi mun bar qur'ani tawar mala'ika mala'iku suke dauke da wannan sako Allah ta inna fi zalika laayatin lakum wannan aya ce a gare ku ya ku masu imani in kuntum mu'mini in kun kasance masu imani gaskiya sai Allah ya ce mhm falamma fasala talut bil junud qala inna allaha mubtaliikum bi nahrin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
الله أكبر.
والله مع الصابرين yanzu shikenan ga annabi talut ya jagoranci mutanen shi za a je yaki falamma fasala talut bil junudi yayin da annabi talut ya zama shugaba daga cikin bani isra'ila ya fita da runduna wanda suka bi shi daga cikin bani isra'ila ko wanda suka ce Allah raka taki gona tun daga malaka tuzu ba za su bi shi ba tunda talaka ne an ce rundunar da ya jagoranta a wannan lokacin sun kai dubu tamanin Allahu alam da suka fita sai ya tsaya ya musu diskur dubu tamanin ba ya ce to a wannan hanyar tamu akwai jarabawa da Allah zai mana inna Allah mubtalikum bin nahar za mu ji ishirwa mai tsanani kuma Allah zai jarrabe mu mutar da wani ruwa na ƙorama amma abinda nake so da ku duk wanda ya je wannan ruwan kan ya sha ya ɗan kan fito kaɗan ya kurɓa matsalake bi gaba kai Allah gwani Allah bai kyala mutane ba wa ba karin lahul ya zalai mummuni na alama an tuwale mummunan ke da fa wai wanda suka yarda da shi suka bi shi ba Allah ba zai kyala sai ya jarraba su kuna tsammanin kullum mu kwanta haka na ko ba jarraba ba zai yi ba ai inna allaha mutalikum bi nahar allah zai jarrabe ku da wani korama da wani ruwa bayan mun sha kishi faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya kwankwada ruwan nan ya sha ya koshawa to daga nan ba ni bashi cikin suwa cikin mumunan ne fa ta ya walan kullun ana sunna ai sunna ma sai an rarrabe mana dan inda ma an kabiya a cikin sunna ba ai in kace zaka yi sunna ai sai ka ware da yawa ka zubda in baka ware ma Allah zai ware duk wanda ya sha ruwan nan ya koshi ba zai tafi tare da ni ba wa wallahi mut'amuhu wanda kuma bai sha ruwan ba fa innahu minni to wannan ke tare da ni akan imani da Allah kuma da samun nasara illa ma niktarfa gurfatan biyadi sai dai wanda ya dan kwashi ruwan kadan da hannu kawai in kaɗan kamfato haka ka sha shi kenan ya isa kuma allah da ikon shi waɗanda suka kamfato da hannun nasu kurba ɗaya kawai shi kenan babu ishirwa yi ishirwa dama daga wata ke ko shirfa ta ga allah ne wasu kuma da suka ga wannan ruwan la ilaha illallah irin na raƙuma kawai suka suke baki sharab sharab sharab kuma sun kasa ƙoshi suke ta sha mutum ya sha ya sha ɗaya kai ya ji kawai shirwa tana don ya cika cikin shi tatil kuma ga shi ba shi ba annabin allah ɗalut shi yasa zaman ka lahiya tsakaninka da ubangijinka in allah ya ce bari kawai ka bari in allah ya ce i wallahi i duk inda wahala take a wajen yi ma allah ɗa'a ta wallahi akwai sauƙi a cikinta duk inda sauƙi yake wajen mutunce ma allah akwai bala'i kai dai shaidan yake makamtar da ke baka iya ganewa ga wasu sun kamfaci ruwa kurbaɗe sun koshi ga wasu sun sa bakinsu sun yi tasha kuma ishirwar ta ƙaru kuma hallo ba su ba annabin Allah kuma sun saɓawa Allah sun saɓawa annabin da Allah ya aiko musu amma wallahi za ka sha mamaki cikin mutum dubu tamanin Allah ce fashe rubu minu gaba ɗaya suka sa baki suke tasha ruwa suke tasha ruwa illa kalila minu sai yan kaɗan aka samu daga cikin Allah ka samu daga cikin yan kaɗan falamma jawaza ku huwa wallazi na amanu yanzu sun sha ruwan shi ya tsallake korama ya tafi da masu imani yan kaɗan su kuwa da masu yawa sun yi ina sun tafi sun gaba da yan wasu wancan wanda suka ce ko kaɗan ba za su bi shi ba matsayin annabi sun zama mai yanzu shi yasa wallahi kullum ka roki Allah Allah tabbatar da gargan ka akan addini bari gani ana suna nan da kai in baka yi hankali wallahi a ƙarshe sai kai ka zama dan bidiya a ƙarshe ka mutu ko ka zama mai cin haram ka mutu ko ka zama dan boko aqida ko dan domakaradiya eh Allah ya sauke yanzu ya wuce da waɗanda suka yi imani yan kaɗan kin kalu ya suka tinkari kuma rindinar da za su ci karo da ita ga ta nan gadan-gadan kuma ta linka su linkin balinki da su wajen dubu tamanin yanzu da yawa daga cikinsu sun koma bai wuce dubu uku ba ko ɗari ko dubu ɗaya da yan ɗari ruwa duk wancan sun koma kuma ga wannan rindinar za a kawo yakin ga su ga ita gaba da gaba la haula la wala quwwata illa billah qalu suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi kai ku tsaya jama'a yau ba mu da yanda zamu iya tinkarar wannan kafirin da rindinarsa wani kafiri shine jalut dan shine za a yaka ba za mu iya abinda suka wadi kenan yanzu idan ka dibi karfin da Isra'ila take da shi da bayan Allah yan Hamas masu duwatsu sai yanzu da suka samu su mada'in falastin suka kirkira da kansu suke yi ba a ba su dama a saya musu makamai ko a taimake su da makamai ko a ba su kayan kera makamai ba su kuma wannan suna da makamai har nukiliyar suna da kuma yanzu amerika ta ɗauki makamai ta ƙara musu ƙarfi makamin da bai halitta a yi aiki da shi akan ɗan adam su suna da shi kuma sun sake shi amma haka ma amerika ta ɗauki jiragenta na yaƙi na ruwa ta kai musu kuma ake zuwa ana gaishe ku duk wani tsina ne na burtaniya ya ji ya gaida su ya jinjina musu ya ce su ci gaba su suke da nasara shi arnan babban amerika shi ma ya je ya ce su ci gaba su suke da nasara shi ma wancan makaroni yake kowa ne tsinan na makaroni makoran ya je shi ma ya ce ku ci gaba ku kuke da nasara allah ka ɗebe musu albarka Allah ka karya su ya Allah ka murɗe su gabaɗe da su da uwayen gidansu amma muna da imani Allah in ya ga dama zai baiwa Falastina sara ko yanzu ko yanzu ko wata ran wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin duk duniya ba abinda Allah ya wajabtawa kansa sai taimakon masu imani Allah ka taimaki mutanen Falastina wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce haƙi ne a kaina Allah ya wajabtawa kansa da kansa taimako masu imani Allah ka taimaki bayinka masu imani Palestine da haka suka ce la taqata lana yawma bi jalut wa junud ba mu da iya tinkara jalut da rundunarsa a cikin waɗannan mu'minan ne aka samu waɗansu da suka sare suka faɗi wannan wannan a zamanin annabi Musa ba haka ya faru sai ga fir'auna dan baya gaban su ruwa ne suka ce ina inna la mudrikun ai shikenan ta mu ta kare ba haka amma tara aljam'an qala ashabu musa inna la mudrakun kenan ba su ne na farko ba mutanen musa ba da suka fir'auna gadangadan bayan su fir'auna da runduna ce gaba daya kwansa da kwalkwata shi tsinanne ashe sun zo karshen rayuwa suka ga gasu 'yan kaɗan kuma gabansu ruwa ba kwale-kwale ba makamai gasu 'yan tsiraru gasu can sun sa suka suka cahayi na ina labarai kun an shi kenan tamu ta ƙare a nan musa ce ƙada قال kalla كلا ya ce alabarin ba haka yake ba إن معي ربي سيهدين ubangiji na yana tare da mu allah na tare da mu kuma wallahi da sanar zai taimake mai shirya da mu mafita kuma wallahi- ya ba su mutuwar ko bai ba su ba me ya faru فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك rufe البحر bakin musa kenan da wahala sai allah ya wa annabi musa wahayi ya ce a zuru biya sa kalbahar wannan ruwan da ke gaban ka ɗauki sandan nan zaka sandan nan ne da muke magana wala fiya mu'aribi ukura kaga a lokacin ai bai san tana da wannan aikin ba ko bai san ana buga ruwa da ita ba a samu manyan manyan kwalta amma kama ka guda goma sha biyu irdu biya sa kalbahar bigi wannan kogi da sandaka yana ɗaukar sandan da ya ce bismillah ya buga kawai sai gashi fanfalaka فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم jama'a jama'a guda goma sha biyu ne kowace sai aka bude mata katon titi dubul buwa ka tsaudul azim kai irin hanyar da babu ita ma a ƙasar nan muna akwai hanyar ma ma kama kan kwalta hanya ta wucewa ɗaya bayan ɗaya guda goma sha biyu akan ruwa farat allah ya kuda ruwa kawai ya ja da baya kawai Eh, ƙasar gurin ma ta bushe ƙaras an musu fabe eh Allah ya ce kasar gurin mai habisan ta bushe karas kawai suka sa gaba suka tafi fir'auna da yake mahaukaci ne sai dariya ya ce kaga saboda zatinmu ruwa ya bude hanya Allah ya ce mahaukaci ka ce ko sakare annabi Musa ya kama gaba ya tafi gaba ɗaya suka fita daga bakin tekun nan sai suka kuma ga fir'auna ma hanyar da suka biyo shi ma yana bi shi a ganin shi ma hanyar ma an yi ta ne saboda shi ruwan ne yayi saboda ganin girman shi shi a hauka ka san mutum idan bai san ba Allah mahaukaci ne duk ilimin shi wallahi Allah mahaukaci ne wala duk wanda bai san ba Allah mahaukaci ne komai ilimin shi Ba- za a ga mutum doktor ba ko professor sai gan shi ya je ɗakin wani malamin tsubu shi can yana da etash shi ko wannan karkashin rumfa yake ko wata buga amma sai ga dakile shi gaba kuma sai ya zana mai zance yarda ya mai wayo dala yana da hankali diplom iri iri fa shi ko wannan bai da ko a ko a bai sani ba ko certificate ba shi amma sai ya mai wayo ya amshe kudin shi amshe imanin saboda bai san Allah ba mahaukaci ne shikenan anai Musa da ya kalli Fir'aunan nan da mutanen nashi kamar ba za su rike su tunda su ma hanyar nan wata na bi ya dauki sandan shi kuma zai buga Allah ya ce a'a Musa babu sakaran bai واترك البحر رهوا aha إنهم جند Allah sai ya daka Musa tsawa ya ce watarkil bahara rahawa kyale kyale ruwan nan yanda yake ba ruwanka da bugashi da da ka buga kai ka buga ba muka ce ka buga ba to yanzu mun ce ka Allah Allah Allah ne ba kaga sha da Allah ko shi wai bai ce baka yi karkai wallahi Allah in bai ce baka duk wata baraka a je ta a gehe kyale Allah labarus shi Musa da barashi ai da ya bugi ruwan ne aka samu kwaltar ko to shi a tunanin shi hazar kishi yanzu in ya buga ruwan hannu kuma hanya za ta game ashe abin ba haka yake ba ba haka yake ba shi sa ya dauki sandan zai buga Allah ta a Musa ba mu san karambani watrukil bahra rahawa kyale wannan kogin yanda yake karka buge shi innahum jundun mughraqun su wata dandana ce wanda ta kare daga yau za mu dirkake su he da aka bar su na gaba yayi gaba ya cire ba tsaka na baya ma ya shigo sai da kowa ya shigo kofar rago ai shi sa muke tsammanin Nijar ma kamar wani hayyaci da yan ecos kina sun shigo wallahi da sun mutu ha ba wanda alƙarutun ta mala wallahi da duk wasu zai da za a ga kabaran yan iska ko ina da Allah sai ya gama da su Allah ne ma rufa musu asiri kawai da irin ta annabi Musa ce zai suna shigowa sun gama Allah ya ƙara ba mutum nasara akan makiyanmu to kaga annabi Musa kenan alaihi salam a wannan zamani kuma haka Allah madaukakin sarki ya kissanta mana wannan labarin bawan Allah shi ma mutanen shi sun sare suka ce la taqatar na lawa bi jaluta wa jununi babu da karfin da zamu tunkari jaluta da rundunar sa amma qala alladhina yazunnuna annahu mulaqullahi wadanda suke da yakinin cewa su dinnan masu haduwa da Allah ne ko yau ko gobe sai suka ce kam min fi'atin ai da yawa ake samun wata yar jama'a qalilatin yal kadan galaban fi'atan kasiratan takan ci nasara ta yi rinjaye akan wata jama'a mai yawa amma mi bi iznillah da uzunin Allah Mm, da uzunin Allah wallahu ma'as sabirin taimakon Allah yana tare da Allah na tare da masu hakuri Allah ka zama kana tare da mu Allah ka zama tare da Falastinawa Allah ka taimake su ya Allah kuma ka taimaka mana akan makiyan mu Allah duk inda musulmi suke ka ba su rinjaye akan kafirai Allah ka dauka addinin musulunci da musulmi ka